بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تلاتنكو عشرين كده talatin ko yau muna talatin ga watan jimadil akhira hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ta yi daidai da sha biyu ga watan daya miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamu birril walidai littafi ne wallafar babban malami muhammad salih al-munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 22 ko 22 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata da mun karanta masail ne na wato da muke tattaunawa na idan iyayen mutum suka umarce shi shin dole ne kowane irin umarni sai ya bi ko kuma akwai iya inda shari'a ta yi kaidi cewa ba a kowane umarni zai musu biyayya ba to kusan haka muke ta ɗan tattaunawa mun tattauna wata matsala kusan daga cikin matsalolin ga wanda mahaifiyarsa ya ɗauki azumin ta ɗau'i ta ce ya karya hassan basari yake cewa ya bi mahaifiyarsa ya karya wannan azumin kuma ba zai rama ba kuma yana da ladan wannan azumin da kuma ladan biyayya ga mahaifiyarsa sannan mun tattauna game da wata matsala da aka tambayi imam muhammad bin hanbal mutumin da ainihin wato mahaifinsa ya hana shi zuwa sallar jam'i imam muhammad yake cewa ba, ba, lallai ba ne ba da halatta yi wa mahaifinsa biyayya a wannan a cikin abin da ya shafi farilla sannan mun karanta mahaifi ne ya da'uhu ya kira ɗansa don ya zo ya zauna a kan shimfiɗar alhariri ita ma mun tattauna wannan matsala shin zai amsa kiran kuma zai yi biyayya ko ba zai yi ba an tambayi imam ahmad game da wannan shi ma yake cewa ainihin wato idan mahaifinsa ya kirawo shi domin ya zo ya zauna a kan ɗakin da aka shimfiɗa kafet ko shimfiɗar dibaj gashi mahaifinsa ya kira shi da imam ahmad ya ce a kada ya shiga sai aka ce mahaifinsa fa ya imam ahmad ya kirawo shi kuma ya ki shiga sai ce to ya shiga amma ya zamto kada ya zauna akan shimfidar alhariri din ko kuma ya nade shimfidar alharirin ya shigo ɗakin amma ya nade ya nade ainihin da kafarsa kafa wato shimfidar alharir din dan kada ya zauna akai kaga nan yayi wa mahaifinsa biyayya kuma bai saba wa umarnin Allah ba subhanahu wataala to mun mun karanta wata tambaya ita ma hal ya juzu an ashtari li walidi ad-dukhan shin yana halatta da ya siyo mahaifinsa kayan laifi kamar taba to shi ma amsar shine baya halatta mutum ya siyo wa mahaifinsa wani abu wanda ta'ammuli da wannan abun haramun ne a musulunci taba ko wiwi ko giya ko wani abu mai kama da haka saboda abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yin biyayya ga wani abin halitta cikin saba mahalicci ana yin biyayya ne kawai cikin abin da bai saba umarnin Allah ba innama ta'atu fil ma'ruf da haka kuma yace wajibi ne ma kai masa nasiha wa ta'tadira lahu kuma ka kawo masa uzurin rashin zuwanka ta hanyar usulubi mai kyau da ya hana ka ka siyo masa sai ya kuma kawowa cewa to idan uba ya umarci ɗansa da yanke zumunci ya ce ya daina zuwa gidan ‘yan uwansa ko ya daina gai da suwa ne ko ya daina zumunci da suwa ne wannan yakan faru da yawa wani lokaci a samu saɓani a cikin shi uba ya samu saɓani da wasu cikin ‘yan uwansa sai ya shigo da wannan saɓanin ya shigo da shi cikin yaya ya nuna cewa ‘ya'yansa baya bukatar su ci gaba da mu'amala da ɗaya gidan ko baya bukatar su ci gaba da mu'amala da ‘yan uwansa na guri kaza ko uwa ta ce ba ta bukatar ‘yan uwanta na guri kaza ko ƙannanta ko yayinta ko wani abu mai kama da haka ba ta so a ci gaba da zumunci to wannan gaskiya laifi ne mai girman gaske ko shakka babu yanke zumunci zunubi ne mai girma kuma al'amari ne wanda ya yi matuƙa wajen muni da haka ba za a yi wa iyaye biyayya ainihin wato a wannan babin ba sai dai a tausasa musu amma mutum zai iya zuwa ya sadar da zumuncin sai ya ziyarci 'yan uwansa ba ma tare da su iyayen nasa sun sani ba ina fata an gane sai zamto ya hada maslaha guda biyu maslahar bai bata wa iyayensa ba kuma bai yanke zumunci ba domin yana zuwa ya gaida yan uwan mahaifinsa ko yana zuwa ya gaida yan uwan mahaifiyarsa amma a boye ba tare da mahaifiyar ta sani ba ko mahaifin ya sani kaga su bai bata musu ba can kuma bai tsinke zumunci ba to sai kuma wata tambayar uba ne ya umarci ɗansa da ya musafa haƙila ɗan boko ne ko ya zauna a ƙasashen turai ko ya yi karatu a ƙasar waje kuma ba ilimin addini da haka sai yake cewa babu laifin ƙanwar wato cousin ɗinsa ta zo ta miƙo mai hannu don me sa zai ƙi miƙa mata hannu su gaisa ya miƙa mata hannu su gaisa mana to shi ma aka ce baya halatta haka domin musafaha da cousin yar uwar wato abin nan yar wato yar wan mahaifi ko kanin mahaifi to wannan baya halatta kuma yin hakan saban Allah ne ba kuma ya halatta a yau uba ko uwa biyayya cikin abin da ya saba wa Allah to za mu tashi daidai wata gaba da malam yake cewa qalil muallif rahimahullahu ta'ala ta'amuruhu walidatuhu bi taqsir lihiyatihi fa hal yuti'uha Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid yace uwa ce ta umarci danta da sai ya aske gemunsa shin zai mata biyayya ya harumu halkun lihiya aske gemu haramun ne yana haramta kama ya harumu akazu minha kaman yanda rage gemun shi ma yana haramta li'annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amara bi tawfiriha domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ne da cika gemu wa ifaiha da ainihin wato wato kaurara gemu din ya zamto yayi yayi yawa to kaga wannan umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam na a barge mu kuma a bashi yayi yawa dan haka idan iyaye suka yi umarni da mu da ya rage ko ya aske to wannan baya halatta a bi iyaye akan haka fa an ibn umar radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace khaliful mushrikin ku saba wa mushrikai wafirul liha ku cika gemu wa ah wa ahfu shawariba ku kuma kwakwafe ko datse gashin baki gashin baki a rage shi sannan gemu a cika shi wannan yana daga cikin saba wa waɗanda ba musulmi ba saba wa mushrikai wannan ka koma ai gaba wato lamba ta ɗaya ce utruku hawa fira ku bar gemu ya zamto ya cika wannan shine ainihin wato wafirul liha ka koma cikin fatawul bari mujalladi na 10 shafi na 350 sannan kuma ka koma ka karanta wato sayyul bukhari hadisi na 5892 da hadisin muslim hadisi na 259 qala an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi rahimahullah yace hasala hadha al-hadithu khams riwayat ruwayoyi guda biyar sun tabbata game da wannan hadisin akwai ruwayar a'fu akwai ruwayar aufu akwai ruwayar arhu akwai ruwayar arju akwai ruwayar wafiru duk ruwayoyi ne daban-daban duk da suka zo game da matsalar gemu akwai ruwayar a'aful liha akwai aufu akwai arhu akwai arju akwai wafiru wa ma'anaha imamu nawawi ce ma'anar duk waɗannan lafuzzan mabambanta kulliha gaba ɗaya tarkuha ala haliha shine barin gemu yanda yake hadha huwa adh-dhahir wannan shine abin da ya bayyana min alhadith alladhi taqtadihi alfazu game da wannan hadisin wanda lafuzzansa suke hukunta haka wa huwa alladhi qalahu jama'atun min ashabina kuma wannan shine ra'ayin da da yawa daga cikin malaman mazhaban mu suka fada wa gairuhum da wasun su ma min alulama'i daga malamai wal muhtaru zance wanda ya zama zababbe a wajen malamai tarkul lihiyati ala haliha shine barin gemu yanda yake wa Allah ya ta'arrada laha bi taqsirin kada ainihin wato ya ta sawwage munsa wajen rage shi aslan wannan shine asali halitta ce cikin halittar Allah ya fito kyale shi kawai da karka aske shi karka cire shi wannan ka koma cikin sharhun nawawi na imam muslim wato sharhin nawawi kai da yawa sahihu muslim mujalladi na uku shafi na 151 wa qala ulama'u lajnati da'ima malaman lajnati da'ima suka ce ma ya fa'aluhu ba'dun nas abinda wasu mutane suke yi min halqin lihiya na aske gemu aw akhadhu shay'in min duliha ko rage tsayin gemu wa ardiha ko fadin sa la yajuzu yace baya halatta limukhalafati dhalika li hadiyar rasul sallallahu alaihi wasallam suka ce saboda hakan ya saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amrihi kuma ya saba umarnin manzon Allah bi ifa'iha da yace a cika wal amru yaqtadil wujub umarni daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hukunta wajibci hatta yuja da sarifun har sai an samu wani abu da zai karkatar da umarnin lidhalika an aslihi ya karkatar da umarnin daga asalinsa na wajibi wala na alamu ma ya sirifu an zalika a nan wa'annan hadisan wannan umarnin na manzo Allah ba mu samu wani dalili da ya karkatar da wannan umarnin daga wajibi ba zuwa ainihin rashin wajabci na fata an gane ka koma cikin fatawan lajnatud da'ima ainihin wato volume na biyar shafi na 137 wa alaihi bi mudarati walidati dan haka kenan in har gemu yana da irin wannan karfi da wajabcin tsayar da shi da rai haramcin aske shi to baya halatta uwa ta ce baban ma bai tsaye da gemu baya za ka yi ka tsaye da gemu sai ka aske shi to nan sai dai ka yi wa mahaifiyarka magana mai daɗi ka rarrashe ta ka gaya mata cewa wannan sunna ce daga cikin sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ne daga umarnin manzan Allah ba rashin kunya bane kamar yanda take kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na daga cikin alamar kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam koyi da sunnoninsa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ce a tsayar ba laifinsa bane kamar yanda mace za ta kai shekarun girma kirjinta ainihin wato abin nan mamanta ya fito ba a cewa ta yi rashin kunya ta yi takara da mahaifiyarta don me yasa ya fito to kai ma gemu ya fito ai ba kai kace ya fito ba na fata an gane ba laifinka bane da aka ya fito a kyale shi ai da baka yi ba dan lokacin da baka yi ba baka kai lokacin kai ba yanzu tunda kai shi bai tsayar ba wannan kuma wata matsala ce daban rashin tsayarwar babanka ko wasu manya a gidanku wannan ba dalili bane na kai in ka tsayar a ce kai ba daidai ba da haka duk wadda take nuna cewa lalle sai ɗanta ya aske gemu to baya halatta ya mata biyayya ya aske gemu duk uban da ya ce sai ka aske gemunka to shi ma wannan baya halatta a yi wa uba biyayya a nan bisa wannan karatu da muka karanta da fatoyin malamai na wajabcin tsai da gemun da kuma haramcin aske shi ina fata an gane wa alaihi amma wajibi ne akan ɗa bi mudarati walidatihi da sassauta sassauta wa mahaifiyarsa ma'ana wajen yi mata bayani wa taladdufu da kuma tausasa mata firraji alaiha wajen mayan mata da amsa wa bayanin hukumin shar'i laha da kuma yi mata bayanin hukuncin shari'a bi adabin amma cikin ladabi ya gaya mata hukuncin shari'a game da gemu ba wai rashin kunya bace hukuncin shari'a ce ta ce yayi da haka koyi yake da shari'a da'atul walidain la tajibu idza amara bi tarkil injab biyayyar iyaye ba ta wajaba idan suka umarci da da ya daina haihuwa yayi aure su ya haihu ɗaya biyu ko kuma yana haihuwa su ce kawai ya dakatar da haihuwa wannan umarni ne babansa ta ce kar ya kuma haihuwa ko babansa ya ce kar ya kuma haihuwa an gane ko ce kai ba ga yanda halin da ake ciki ba sai ka ce zo mu ka dinga haihuwa ya isa haka an gane ko shi ma baban kila ba su fi su biyu ba ko su uku shi ma dan boko ne da aka ya ga dan shi kuma ya sauka daga layin nasu yana ta haihuwa da aka yi sai ce daina haihuwa to wannan shi ma ba hurumin iyaye bane na su ce wa dan su ya daina haihuwa an gane ko kuma in suka umarci shi ba lalle sai ya bi su ba la yajibu alal waladi ba wajibi bane akan da an yuti a walidaihi yayi wa iyayensa biyayya fitar kil injabi wato a cikin barin haihuwa wa zalika li sababain abinda yasa ba zai wa iyayensa biyayya ba in suka ce daina haihuwa saboda sababba guda biyu as-sababul awwal sababi na farko annahu amrun bima yukhalifu amran nabi sallallahu alaihi wasallam wannan umarnin da suka bashi umarni ne da ya ci karo da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga umarnin baba ga umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ko shakka babu umarnin manzan Allah shi za a bi a sa kafa a shure umarnin uba ko na uwa an gane ko wannan kuma ka koma akwai hadithin ma'aqil bin yasar radiyallahu an yake cewa ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala yace inni asabtu ra'atan ya makin Allah na dace na samu wata mace za ta hasabin ma'abociyar wato daraja ko ma'abociyar dangi yar dangi ce wa mansib ga kuma tana da matsayi yar babban gida ce illa annaha la talidu sai dai ba ta haihuwa juya ce kwata kwata ba ta haihuwa afa atazawwajuha ma fa kyakkyawa ce kuma ga dangi ga kaza ga kaza zan iya aurenta fa nahahu annabi ya hana shi thumma atahu thaniya yaje dai ya sake ganin matan ne ya kuma da ya ce amma ikin Allah kaji kaji dai maganar nan ta dazu ko ta je da nazo ma da ita matan nan ta cika dukkan kwalitin da nake so in ga mace tana da shi ina so in aure ta amma matsala ta kawai ba ta haihuwa fanahahu manzala ce kakai ya kuma hana shi thumma atahu thalitha ya sake zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karo na uku anahahu annabi ya hana shi fa qala sai ce tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul umama kaga duk wanda ya aure baya san haihuwa kwata kwata bai san fikihun aure ba ya kamata a ce sai ya san fikihun aure ma kafin a bashi mata kuma suna nan ana ta fama kaga wata haihuwa ta ɗaya ya ce shi baya shi ya fahimci ita kawai ta zo ta tara yaya shi ba ta ba wannan ne a gabansa ba mata suna nan suna ta fama da wannan matsalolin ta zo kawai ya ga kawai ne ma take ta zo ta tara mai ta yuya ta cika ma gida da yara da haka shi ba wannan bane a gabansa aure yana nema ya mutu akwai wanda ya ce in ta kuma samun wani cikin kaji fa laifin waye in mata samu kuma likitoci sun ce shi ma namiji yana iya yin fulanin amma don mugunta sai mazan su ƙi sai ya ce lalle yanzu ita wai sai dai ɗayan biyu ko ta je ta yi fulanin kuma wadda take mun tambayar likita ce ta ce kuma a tarihinta ma haihuwarta ma sai sa'a saboda ƙwaya-ƙwayin haihuwarta suna da rauni to wannan ce za ka ce ta yi fulanin saboda ka akwai hadari ma wajen yin planning ɗinta saboda ta dade ma kansa haihu sannan da kyar ta samu ɗa guda ɗaya to wai an yaya ɗan yanzu kuma wai lalle ko dai ta planning ko kuma shi ya dinga mata ainihin wato azulu shi kuma azulu haƙƙi ne na mutum biyu planning ba haƙƙin ka bane da ka dinga zazzare ido ba kai ba haƙƙin ka bane kai kadai sai kun collaboration ne da kai da ita sai ka yadda ta yadda amma a mafi yawan lokuta maza sun ɗauka su ne masu wannan haƙƙin da aka iya ce a yi dole ne a yi a tattauna za ka kai kwambinsin ɗinta ka gamsar da ita da hujjoji da dalilai ku yi muwafaka a kan a yi sannan sai a je a yi to ita akwai posibilitin dama rashin haihuwar sai Allah ya sa aka samu ta yi ta zuwa asibiti to kuma yanzu in ta koma planning kaga ba likitoci sun tabbatar mata da akwai haɗari sannan in kuma aka ce za a ci gaba da mu'amalanta ta mu'amalar azulu to shi kada yake amfana a mu'amala auren ita ba ta amfana da aka ta ce ita ba za ta yadda da wannan azulun ba shi kuma ya ce ba zai ƙara kusantata ba in ma dai ya azulu in ma kuma ainihin ta fulani a lokacin da ake mun tambaya sun kai wajen watanni saɓani ya barko cikin rayuwar auren nasu ana ta samun matsaloli ita tana nan akan bakanta shi ma ya ce yana nan akan bakansa kuma ɗaɗe fa kawai suka ya ce wai ya fahimci wai zuwa ce ta tara mai yara wayannan masail din suna nan da yawa yanzu ana ta abin nan din su ko kila saboda yanayi da ake ciki da na na kuncin rayuwa da waye da waye gashi nan dai tallan rashin haihuwa ko kar a shi ne ce rashin haihuwar ba eh ita ke ta yayatawa ai to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ce tazawwajul wadud alwalud in aka ce alwalud kamar yadda nake fassara fa kwanika kenan ba wannan ya bata kasuwa yanzu kwanika ko an gane ko alwaluda ita ce mai yawan haihuwa mai yawan haihuwa ita ce alwalud ita annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa wancan sabon yace gata mai kyau gata yar dangi gata mai matsayi amma kawai bata haihuwa yace kaka aure ta mace bata haihuwa to me yafi kihun aurenta wanda wani yanzu ana bashi labari aka ce ai shekarar ta goma sha takwas da mijin ba taɓa haihuwa ba rashin haihuwa ne ce da Allah ku yi min hanya zuwa eh shi kuma ita yake nema a raya masa hanya Allah ya shirye mu a gane ko dabaru ne ko a koma ga Allah ko Allah ya banmu da dabarunmu kenan kawai tazawwaju alwaluda alwadud alwalud ku auri matan da suke alwadud wanda suke kaunar ku so so na sosai alwaluda kuma mai mai haihuwa fa inni mukathirun bikum al-umam domin zan yi alfahari da yawan al'ummomi da kora na tashin alkiyama imam abu dawud ya ruwaito wannan hadisin hadisi na 2050 imam an-nasai hadisi na 3227 sahahul albani an fahimta ko wannan shine sababi na farko da ya sa idan iyaye suka umarci ɗaya daina haihuwa ba zai daina haihuwa ba saboda wannan umar wannan sababin as-sababu tsani sababi na biyu annal injaba haqqun mushtarakun baina zawjayn ita haihuwa haƙƙi ne na tarayya tsakanin ma'aurata ba wai namiji bane fa ina yawan maimaita dan maza sun tattare wannan gurin sun babbake ba haƙƙin haihuwa ba na namiji bane shi kadai haƙƙi ne mushtarak kana so ka haihu matarka tana so ta haihu kana son yaya tana son yaya in ka gaji da yayan wani ma za ka ga sai ya auri wata ya gama yayansa bakwai takwas wani ma goma sai ya auro wata ya ce shi fa baya son yaya tilka idan qismatun dhiza kaga already shi yana da nasa yayan yanzu ya auro wata ita kuma tana ta burin ta samu yayan ya ce wa baya son yaya duk za ka yi ta jin irin waɗannan matsalolin suna ta bujurowa a cikin rayuwar auratayyar mutane da haka shi rashin haihuwa haƙƙi ne mushtarak wato haihuwa kai haƙƙi ne wanda yake na tarayya bainar zaujayin tsakanin ma'aurata falaisa li ahadin gairihi ma an yata da khalafi zalika ba babu mai haƙƙi shiga cikin abin da ya shafi haihuwa ko rashin haihuwa in ba mata da miji ba da haka uba ai ba ruwansa ba huruminsa bane kamar yanda uwa ba hurumunta bane wajen yattata ƴaƴan ma'aurata su haihu ko kar su haihu na fata an gane wannan shine dalilan walakin yudarihima malai ce sai dai duk da haka ya sassauta musu wa yu'amiluhuma bil ma'ruf ya kuma mu'amalance su mu'amala mai kyau ma'ana ba zai bi wannan umarnin ba amma ya dinga kokarin kwantar musu da hankali ko ya dinga hilata su yana cewa insha Allah ya ana nan wani lokaci ma ya ce an yi planning din kuma dai ba mu sanya akai ba kuma gashi nan kuma an sake samu ina fata an gane shi ma samun duk ba plan bane shi ma planning ne ai ko yawa sai ya tafiyar da su a haka ya ce in ma kina da dan wani abu da zan ko in kina da wasu yan abubuwa ku dattawa da kuke da wani irin na da wanda an yi ba a samu din a dan taimaka a kawo mana duk kaga an kawo duk dai sai a ajiye gefe guda ko eh duk yana cikin ayaran rashin su da kwantar musu da hankali ko yawa na'am na'am kwarai da gaske ya haƙƙi ne mushtarak in mutum yana ganin haƙƙinsa ne shi shi kaɗai ya zamansa a shago ya ganin zai samu yayan haƙƙinku ne kuku biyu don me yasa za ka dinga baza babbar riga ka ce yayanka ne kai kaɗai am saboda kana playing role ita ma ta yi playing role wannan yaran a cikin cikin ita tare ne su a cikin cikin ta suka zauna tsawon lokaci kai yanzu da Allah ya jarabce ka kana ɗaukan ciki wai da an wai sannu to ka gani yanzu da fasin fasin ake in ta haihu kai ma ka ɗauka ya kake gani ga ka a leborum ga kasun ba ga gashin baci kuma ga mutum a leborum ƙarshen ta wata fi shi ƙarfin hali ko ƙarshen mutum yana ta zunduma ihu ana ya a leborum yake a tana tana sa don haka ba haƙƙi ne na kuku biyu shi sa duk karatun za ka dinga jin ana haƙƙinta haƙƙinka wani lokaci ma a ce ta ma fi ka haƙƙi an gane ko saboda haka haƙƙin ƴaƴa ba haƙƙi bane na namiji shi shi kadai haƙƙin su ne su su duka ko da rabuwar auren aka yi ana kallon ina masala yaro zai za a fi kulawa da maslaharsa shine shari'a abin da take nuna take kallo an gane ko in an rabu ma to ba maslaha ka ake kallo wanda za ka ce bari kwashe ƴaƴana kawai ka zo kwashe ƴaƴanka ka kaiwa wata mara tausayi wadda bata san ba ƴaƴanta bane bata san ciwon su ba ta ta gallaza musu a'a ana kallon ina ne yara za su samu kulawa kamar irin ta iyaye yanzu ka rabu da baba su to in an ga wajen baba su za su fi samu za su fi samun maslahar su za ta fi a wajen sai a ban mata in an ga a wajen ka za a fi samun masala sai a ban maka in an ga duk kuku biyun ba kuma dace tunda kun rabu kai kana daban ita daban a bawa kakanni su rike zai za su samun masala sai a ba su amma yawanci za a ga tunda babu wayewa ta karatu da an yi rabun sai a yi ta turka-turka sai mutum ya ce zai kwashe a yansa hadda 'yan kanana da waye ya rasa yadda zai su kai za ka iya musu tsarki sun shiga sun yi bayan gari za ka iya musu tsarki za ka iya sa masa famfas da shi za ka dinga zuwa kasuwa da shi za ka tafi ofis duk kaga akwai wa'annan abubuwa da haka haƙƙin 'ya'ya 'yan uwa ku gane haƙƙi ne na kuku duka da kai da ita da haka in kuna so ku tsayar da 'ya'yan to ba kai kaɗai ne za ka ce a tsayar da 'ya'yan ba ita ma ka gamsar da ita ku tsayar da haka iyaye ba su da hurumin shigowa wannan layin na cewa a dakatar da haihuwa yara sun isa ka wannan ba huruminsu ba ne al'amru tsani umarni na biyu min al'umurin la ta jibu fi haɗa atul walidain daga cikin al'amuran da ba wajibi ba ne yi wa iyaye biyayya idza amarahu idan iyaye suka umarci ɗansu bitarki nafilatin da barin sallan nafila ko wata ibada ta nafila aw mustahabbin ko barin wani mustahabbi fal aslu asali annahu laysa min haqqil walidain baya daga cikin haƙƙin iyaye al-i'tiradu ala waladihima hana ɗansu fimtithali sunani wajen koyi da wata sunna cikin sunnoni wal'adabin nabawiyya a sharifa ko kuma ladabtuwa da wasu ladubba irin na annabi sallallahu alaihi wasallam maɗaukaka sawa'un sawa'un wa'annan sunnonin ta'allaqat tilka sunanu wa'annan sunnonin suna da alaka bi babil ibadat da babin ibada allati hiya haqqullah wanda ibada dama haƙƙi ne na Allah an bil mu'amalat ko kuma wannan sunnonin suna da alaka da mu'amaloli wal akhlaq suna da alaka da akhlaq dabi'u da halaye wal adab da ladubba kan nususu shar'iyyatu nusus nassosi na shari'a allati ta'muru bi birril walidain din nassosi na shari'a da suka yi umarni da bin iyaye mabaniyatun ala talabil ihsani ilaihima duk an gina su ne akan neman kyautata musu wa ri'ayatihima da kiwon su da kulawa da su wal qiyami ala shu'unihima da tsayawa akan al'amuran su wa tajannubi izaihima da kuma nisantar cutar da iyaye walau bil harfi koda da harafi ɗaya ne wal kalima ko kalma ɗaya walaysa fi shay'in minha amrul ibni a cikin duk wannan babu inda aka umarci ɗa bitamfidi amrihima da ya zartar da umarninsu kharija hadal itsar wan umarnin da ya fita daga wannan kewayen abinda aka ce ɗaye wa iyayensa al-ihsan ilaihima ar-ri'ayatihima al-qiyam ala shu'unihima tajannubi idaihima kawai shike to wannan ya kamata iyaye su san wannan kar kuma su tsallaka har inda ba hurumin su ba haƙƙi ne na tsakanin ɗansu da Allah ba ruwansu a cikin nan. Na fata an gane, da haka duk abin da ya fita daga cikin kyautata musu, faranta musu, kula da su, tsayawa wajen da al'amuransu, rashin cutar da su koda da harafi ko kalma. To abin duk da ya fita daga cikin wannan da'irar, to ba lallai bane sai da yayi wa iyayensa biyayya a kansu kama annahu laysa fi shay'in minha taqdimu da'atihima ala da'atillah kaman yanda a cikin duk wannan babu inda aka ce a gabatar da yin biyayya gare su akan biyayya akan ga Allah da manzansa babu kai kanka a matsayin uba umarninka in ya ci karo da na Allah da na manzansa sai a ajiye naka abu na Allah da na manzo babu inda aka ce ga umarnin Allah ɗaya ajiye umarnin Allah ya bi umarnin iyayensa babu wani guri da aka ce ga umarnin manzan Allah ɗaya ajiye umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi umarnin mahaifiyarsa babu inda aka faɗa ka bal Allah da manzan ne ma suka ce ya bi iyayen da aka iyayen su gane haka ba dan Allah ya ce a bi su ba manzan Allah ya ce a bi su kila da ba za a bi su ba ina fata an gane to dan haka sun samu wannan karamci ne da mutuntawa daga Allah da manzansa da Allah ya umarci ɗacewa ya musu ihsani to idan kuma aka ce abin ya shafi haƙin Allah da manzansa bai kamata su tsoma baki ba kuma in sun tsoma bakin ma ɗaya ce to ai wannan umarnin Allah da ya kamata su ce astaghfirullah a wannan ai manzan Allah ne ya ce ayi umma ya kamata ki ce astaghfirullah a ai ban san annabi ne ya ce ai ba ni ai da sai in ce karkai na haka ya kamata ko wa ma'a zalika tare da haka fal wajibu alal waladi abin da yake wajibi akan da al-i'tizaru min walidaihi wato neman hanzari ga iyayensa bil kalimatu tayyiba da magana mai dadi in suka ce karye ka ko suka umarce shin ba wai ce zai abu zan ba ba annabi ya ce ayi ga wallahi ba zan yi ba ba wai ce aka yi rashin kunya ko ya rashin da'a ko ya a'a zai nemi uzuri ya dan kawo wani hanzari na rashin yi bin umarnin bil kalimatu tayyiba da magana mai dadi wal uslubil hasan da kuma salo mai kyau wal hiwaril mu'addab da kuma tattaunawa wadda take me wadda wadda take taladabi wa huwa fi jami'i zalika amma fa duk tattare da haka yu'akkidu liwalidayhi ya dinga karfafa wa iyayensa ala fadilatu sunnatin nabawiyya akan falala da fifikon sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal adabi shar'iyya ya dinga karfafa wa iyayensa akan fifikon ladubba irin na shari'a akan hakkin su wa yu'awwiduhuma an adami ta'atihi sai dai ya musanya musu a madadin rashin yi musu da'an nan sun ce yayi wani abu kuma wannan abin ya ci karo da umarnin Allah da manzansa ko sun ce kar yayi wani abu wannan abin kuma ya ci karo da umarnin Allah da manzansa Allah ya ce ayi su kuma sun ce kar ayi to ba zai yi din ba amma ya musanya musu da kin yin bi hidimatin khasa da wata hidima ta musamman wadda za ta dan wanke pen din bai yi ba sun sa shi bai yi ba amma ga wata hidima mai girma da ya musu wadda wannan hidimar za su dan ji duk da bai bi su a can ba amma ga wata hidima da ya musu wannan hidimar tana da nauyin da ta wanke damuwar da suke da ita a cikin zuciya aw hadiyatin thamina ko kuma ya ba su wata gagarumar kyauta an gane ko ya ba su wata kyauta mai tsoka mai tsada ya san dama babansa akwai wani abu da yake so kuma abin yana da kima sosai kawai tun da ya umarce shi da wani umarni da ya ci karo da umarnin Allah da manzansa bai yi ba to kawai sai ya kawo wannan kyautar ya ba baban ko ya kawo mahaifiyarsa wannan aw tadhiyatin ko kuma yayi musu wata sadaukarwa da za su ga kai amma wallahi yayi sacrifice yayi sadaukarwa saboda ni ko saboda mu fi mawqifin akhar a wani gurin daban wata matsayar daban sai rama wannan kin biyayyar da ya musu ba da gangan bane umarnin da suka yi ne ya ci karo da umarnin Allah da manzansa to amma jin da basu ji daɗi ba ta ina zai faranta musu ya goge wannan rashin jin daɗin shine sai ya musu wata kyauta ta musamman ta bajinta wanda basu tsammace ta ba daga gare shi sai kawo musu ina fata an gane ko kuma akwai wani abu da ya san suna so in suka samu dama su yi wa wani dan uwansu ya yi wannan abin ya je wa wannan dan uwan nasu dan uwan ya zo ya godiya ai wani na gode ai yayi min kaza yayi min kaza su ji sun ji dadi da farin ciki saboda yayi wani abu da yana nan ya tsaya musu a rai suna son su yi ba su samu damar yi ba to duk wannan yana daga ciki hatta yastardiya khatirahuma har ya gyara tunanin su ya gamsar da su cewa yanzu ba sa fushi da shi kaga kenan wai koda bai bi umarnin can ba to fa ba wai kawai ya dinga ganin ai to ai ba komai a wannan pen din bacin ran da suka ji dai ya dan yi wasu yan dabaru yayi wa wannan damuwar ta su kwaskwari ma yanda za su ji sun huce qala abubakar ne dardushi mala abubakar ad-dardushi yake cewa rahimahullah la ta'ata lahumu babu biyayya ga uwa da uba fitar ki sunnatin a barin wata sunna ratibatin sunna ratiba ka rakatai ka tarki rakatai alfajr kamar su ce su fa ba sa san rakatan alfajr kamar iyayen mutun su hana shi rakatan alfajr rakatai alfajr wal witr kaman wutiri wa nahwi zalika da makamancin haka idza sa'alahu tarka zalika ala dawam malam dardushi yake cewa idan fa suka nemi ya daina yin wutiri kuma ala dawam wato tutur suka ce yanzu mu abin da muke so da kai wuturin nan ka daina yinsa kwata-kwata ya ce yau kawai a ce a kullum kullum sai ka tashi ba a su ba raka abi wace a tuwaye a sunnar annabu ce raka ta yi fajir to ba masu ka daina yin raka ta yi yau kawai umma e yau dai kakka yi ta ce to shi kenan sai ka haƙura in ta ce a ba yau ba kullum ma ka daina yin raka ta yi fajir to ba ka daina ba an gane bambancin yawwa ka koma cikin alfuruk alfuruk lil karafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da arba'in da uku wa ƙala taƙiyuddin subuki rahimahullah taƙiyuddin subuki rahimahullah fi risalati a wata risalarsa fi birril walidain wani ɗan ƙaramin littafinsa da ya akan biyayya ga iyaye yace wa in amara wa in amarahu bi tarki sunnatin idan iyaye suka umarci ɗansu ya bar wata sunna au mubahin ko ya bar wani abu wanda yin wannan abin halal ne au bi fi'il makaruhin ko suka sa shi ya aikata wani makaruhi fallazi arahu malam taqiyuddin subki yace abinda ni nake gani at tafsil shine ayi bayani akan irin wannan hanin wa huwa annahuma ya tafsilin ya bayanin yake yace shine annahuma wa huwa shine annahuma su iyayen nan guda biyu in amarahu idan suka umarce shi bi tarki sunnati da barin wata sunna da'iman kuma ko da yaushe ba wai sau ɗaya ba fala yasma'u minhuma kai ya saurare su kamar yadda aka ba misali su ce kwata kwata ka daina rakatayil fajr an gane ko yawa ka daina rakatayil fajr ka ce to ai ba ta karya wuya ka ci gaba da rakatayil fajr ɗinka ka daina wuturi yau kawai a kullum ma ka daina ce to an gane ko amma kai ya saurare su li'anna fi zalika taghayyir ash-shar'i domin a cikin bin wannan umarnin nasu akwai canza shari'a wannan wuturi ba shari'a bace rakatai al-fajr ba shari'a bace to yanzu Allah ya ce ayi manzon Allah ya ce ayi su su ce a daina kuma kwata kwata kenan an shafe wuturi su a babun su yace to ba zai bi su ba ana wa taghayyiru ash-shar'i canza shari'a kuma haramun haramun an gane ko walaysa lahumu fihi gharadun sahihun kuma ya zamto dan nan ya kula babu wata manufa ingantacciya a cikin wannan umarnin nasu babu wata manufa sahihiya da ta sa suka ce ya daina yin wannan sunnar fahumal mu'udhiyani anfusahuma bi amrihima zalika bal ma kamar su sun cutar da kawunan su a cikin bashi irin wannan umarnin ai danka ba ma farilla ba har nafulful yana yi kace ya daina abun kai murna abun ka karfafe shi yara da ake ta fama da su matasa su je ma masallaci kamsu salawat din ma mutum ya zama regular customer alhamdulillah masha Allah amma kai banda wa banda banda wannan har hadda hadda abin nan hadda CA ma yana yi banda exam haka ma ta ka fadi kai sujudu shukur Allah ya baka dan da yayi nafila ya farilla wanda ya dage yake farilla ya baya wasa da nafila a wanda ya dage yake yin nafila ai kaga ya nuna baya yin wasa da farilla an gane ko da haka a cikin hakan kamar sun cutar da kansu masu karan kansu wajen ba da irin wannan umarnin wanda umarni ne da ya ci karo da umarnin Allah da manzansa wa in amarahu bi tarki sunnatin amma idan iyaye suka hana ɗansu ko suka umarce shi ya bar wata sunna fi ba'dil awqat amma ba kullum ba a wasu lokutan misali suna da wani uzuri da suke so yanzu ya zo ya musu sai ya ce zai rakatul fajr suka ce batta zo ka je kai mana kaza an gane ko ko ya ce wuturi zan yi ta ce bar wannan wuturin ba shi tukun zo ka je kai min kaza an gane ko to in ya zama to a wasu lokutan ne fa in kana fa in kana gaira ratibatin idan wannan sunnar da ta suka umarce shi ya bari ba sunna bace rati ba wajaba da'atuhu ma wajibi ne musu da'a wa in kana ratibatan idan kuma sunna ce rati ba sunna rati ba kamar rakatul fajr rakatul fajr kamar ainihin wato wutiri kamar sunanin rawatib na sallolin farilla an gane ko to idan irin waɗannan ne in ba su bane kawai ya tashi yayi alwala tace me zaka yi ce umma ina su zan yi nafila ne nafila mutlaka eh to bar zo ka je sai kai min kaza ko zo ka je kai kaza to sai ya hakura an gane ko idan ku sunna ce ratiba kamar rak'atayil fajr kamar ainihin wato abin nan wutiri kamar sunanin rawatib na sallolin farilla to anan kuma fa in kana li maslahatin lahuma idan akwai wata maslahar su a cikin rashin yin a wannan lokacin wajaba wajaba da'atuhu ma yi musu da'a wajibi ne wace ko baban ne ba shi da lafiya kuma yana cikin yanayi mai tsanani da yake bukatarsa sai ya ce yana kiransa sai ya ce abba ina so zan yi raka ta fajr ko zan yi wuciri ne sai ya ce bar wucirin kaga na dan wani lokaci ne halin da uban yake ciki yana matsananciyar bukatar dan sai ya ce ya bar wucirin ko ya bar raka ta fajr a wannan lokacin dan ya zo ya attendant ɗinsa to wajibi ne ya bari wajibi ne ya bari wa in kana shafaqatan alai idan kuma ya zamana iyayensa sun hana shi yin wannan sunna saboda tausaya masa da suke walam yahsul lahuma adan amma su ba wata cutuwa da suke samu bi fi'ilihi bi fi'iliha da aikata wannan sunnar in ya aikata su ba wani abu da suke cutuwa da shi shi dai suke tausaya wa dan fal amru minhuma fi zalika to bin umarnin su a cikin haka mahamulun alan nadabi to ana iya daukan sa akan mustahabbi la alal ijabu ba dole bane misali azumin ta dawu yayi sai suka ga ga rana gashi kuma ya jera wajen kwana nawa yana yi sun ga kuma yana dan jin jiki suka ce suka ce kar yayi azumin nan an gane ko to yanzu kaga shafaqatan lahu wato shafaqatan alai wannan sun yi ne dan tausaya masa kuma su ba wani abu da dan yayi su ba za su cutu ba amma shi suke tausayawa to anan bin umarnin su mustahabi ne ba wajibi bane fala tajibu da'atuhuma ba wajibi bane yi musu da'a kun fahimci wannan kamar malam taqiyuddin subki kamar yayi mana tafsili game da shi sa yake cewa in suka umarci ɗansu da ya bar sunna ko wani mubahi ko aikata wani makaruhi sai ce fallazi arahu tafsil to wannan shine tafsilin da yayi abinda nake gani shine ai fashin bakin wannan magana to fashin bakin shine gashi na ya kasa ta wajen kashi uku cewa idan wannan abin kaza ne ga yanda da ya kamata yayi in abin kaza ne ga yanda ya kamata in abin kaza ne ga yanda ya kamata lam yasmah lahu waliduhu bil itikab azumi ya kama an zo goman karshe ya gama shiryawa zai shiga itikafi sai babansa ya ce ba zai shiga ba lam yasmah lahu abu waliduhu mahaifinsa bai bashi dama ba bil itikafi je yi itikafi to yaya sai aka ce al itikafu sunnatun itikafi dai sunna ne wa birrul walidaini wajibun bin iyaye kuma wajibi ne wasunnatu ita ko sunna la yasqutu bihal wajibu ba a sar yadda wajibi saboda sunna tunda zuwa yi itikafin nan sunna ne yi musu biyayya wajibi ne to yanzu ba zai ki bin umarnin su ba wanda bin umarnin su wajibi ne yaje yayi abin da yake sunna shine yi itikafi wala tu'aridul wajiba aslan sunna ba ta taba yin cin ba ta taba yin arangama ko ta ci karo da wajibi asali ma babu in dai wannan wajibi ne wannan sunna ne kaga wajibi zaka dauka kamar sunna li'anna alwajiba muqaddamun alaiha domin wajibi shi ake gabatarwa akan sunna wa qad qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa fil hadithil qudsi a cikin hadithul qudsi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi bawa na ba zai kusance ni ba ba zai samu kusanci da ni ba da wani abu da na fi so fiye da abin da na farlanta masa ba dai so kake Allah ya yarda da kai ka samu kusancin Allah ba to ta hanyar kiyaye farilla da wannan farilla ake samun kusancin Allah to biyayya ga iyayenka wajibi ne zuwa yi itikafi ba kusancin Allah kake so ka je ka samu ba itikafin sunna ne biyayya ga iyaye farilla ne to kuma Allah ya gaya ma a hadisul qudusi ba a samun kusanci da shi sai da abin da yafi so sama da farilla to yanzu kaga bin iyayen shine farilla sai ka hakura da itikafi sai ka iyayenka biyayya sai ka ƙara samu sai ka samu wannan kusancin da kake nema zuwa ga Allah wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 6502 fa in kana abuka ya amurka bi tarki al-i'tikaf idan mahaifinka ya umarce ka da karka yi itikafi wa yadhkuru ashiya'an taqtadi Allah ta'takifa kuma har ma baban naka ya ambaci wasu dalilai da suka hukunta karka yi itikafin li'annahu muhtajun ilayka fiha saboda ya nuna yana da matukar bukatar ka a cikin wayannan kwanakin da zaka je ka yi itikafi fa inna mizana zalika indahu wa laysa indaka to ma'aunin hakan a wajensa yake ba a wajenka ba ba kai ne zaka duba ma'aunin kai ka je itikafin kana gani yafi ba a'a yanzu mizanin ma'aunin nasa ne ba naka ba li'annahu qad yakunu al-mizanu indaka ghayra mustaqim domin kai ma'auninka zai iya zamantowa ba daidaitaccen ma'auni ba ma'auninka zai iya zamantowa karkataccen ma'auni wa ghayra adilin ba daidaitaccen ma'auni ba li'annaka tahawal i'tikaf saboda kai ba abinda kake so i'tikafi kawai kake so da haka duk dalilanka na kaje i'tikafi su kake gani fatadhunnu anna hadhihi al-mubarrirat da haka sai ka tsammaci wa'yannan ƙwararan dalilai da mahaifinka ya kawo laisar mubarrirar kaman ba dalilai ba ne kai a wajenka wa abuka yara annaha mubarrirun a lokacin da mahaifinka shi kuma yake ganin dalilan da ya kawo maka na cewa kakka je itikafi yana son ka zauna tare da shi shi yana ganin dalilai ne waɗanda suke ƙwarara wallazi ansahuka bihi mala yace to ni abinda nake maka nasiha a matsayinka na mai azama mai himmar bautar Allah da san ka je ka kebance kanka ka yi itikafi dan ka samu kusancin Allah Allah ta'ata ki fakar ka yi itikafi wannan fa duk fa game da ibada fa ake ta maganar iyaye in sun ce ka kai ba maganar wani al'amari ne yau da kullun na duniya ba na'am law qala laka abuk inda mahaifinka zai ce da kai la ta'ata ki fakar ka yi itikafin nan walam yadhkur mubarriratin lidhalika amma bai kawo wasu dalilai kwarara na hakan ba fa innahu la yalzamuka da'atu to a irin wannan fi hadhihi hal a irin wannan halin ba lalle bane sai kai masa da'a shi ma bai kawo wasu dalilai da zaka ga cewa eh dalilai ne masu kwari da zai hana kai itikafin ba li'annahu la yalzamuka an tudi'ahu domin ba lalle bane kai masa da'a fi amrin cikin wani al'amari laisa fihi dararun alaihi wanda wannan al'amarin in kai ba zai cutar da shi ba fi mukhalafatika iyahu a cikin saba masa da kai ba zai cutu ba wa fi tafwitu manfa'atin laka sannan a cikin rashin yin kai kuma akwai subucewar wata fa'ida da wani amfani da zaka samu shi in kai ba zai cutu ba kai kuma ba kai ba ka rasa wata fa'ida to a irin wannan zaka iya zuwa kai abinka kawai me yasa ba zaka je yin tikafi ba ba wani dalili zuwan zai cutar da shi ba zai cutar da shi ba rashin zuwan kai kuma baka fa'idanci da komai ba to kawai ka je ka yi itikafin ka wa qala shaykh abdul karim al khudair hafizahullah a shaykh abdul karim al khudair hafizahullah yace lil walidain man'ul waladi iyaye suna da damar su hana da ka nabnan aw bintan dan nan namiji ne ko ya mace minat tadawwi iyaye suna da damar su hana ɗansu ko ‘yarsu yin taɗawu'i, sawa'un duk ɗaya ne kana bil hajji taɗawu'in aikin hajji ne, awul siyam ko na azumi, awul jihad ko zuwa jihadi, au gairi ha ko wani haka. Mutum ya je ya sauke aikin hajjinsa na farilla, sai zai sake koma ya na taɗawu'i, sai babansa ya ce, a kar ya je, ko babansa ta ce kar ya je. Zai yi azumi na nafila ta ce kar ya yi, zai tafi jihadi na nafila ba wanda ya zama masa dole ya kama shi ba, wanda shugaba ya ayyana shi a ciki ko kuma aka kawo musu farmaki a gida kaga wannan wajibi ne a'a na wanda bai zama wajibi a kansa ba ma bai je ba wasu za su to a irin wannan umarnin an gane ko aw gairiha la siyama idza ra'a al walidani anna at-tadawwa bi mithli dhalika mimma yudhirru bil walad musamman ma a inda iyayen nan suke ganin wannan tadawwin zai iya cutar da dan aw kana hajatul walidain ko kuma ya zamanto buƙatar iyayen la yumkinu ta'diyatuha ba zai iya yiwuwa bayar da wannan buƙatar tasu ba illa bi zalika sai in bai in ba ai wannan ibadan ba an gane ko yawa to anan a sai ya hakura misali aikin hajjin nan ya je to ashe suna da wani kilik nasu na abokai duk shekara sai sun je har gasa ya zama gasa lissafi ma ake wannan na je ta goma sha biyu kenan wani ya tafi wani shi ma ya biya a wallahi ni ma sai na biya ko baka san akwai masu wannan ba ya ce umara ta wannan ta ashirin da bakwai kenan hajji ko ba fashi zai zama wani kaman wani maraya kaman sun fahimci cewa kamar ma ba dan Allah yake zuwa aikin hajjin ba sai babansa ya aka babansa ya ji labari sai ya ce to bana ba ka yi a aikin hajji na kakaci wajibi ne musu da an gane ko ko kuma ya ce zai azumin ta ɗawo'i kuma mutum ne wanda azumi yana galabaitar da shi su kuma suna da bukatar yi musu wata hidima sun fahimci duk ran da ya azumi baya iya komai zai ɗauki azumi suka ce a yau za ka yi mana kaza ka ɗauki azumin nan to duk wannan wajibi ne ɗaye wa iyaye biyayya a haka amma fara'id amma idan farillai ne fala ba zai musu biyayya ba in dai farilla amma abin da ya shafi ta ɗau'i iyaye suna da damar su sai kaɗansu ya yi wani ta ɗau'i in akwai dalilin da zai sa su ce kai yayi ɗin wa idamu ni alwaladu min qibalil walidi min ta ɗau'i idan aka hana ɗayin wani ta ɗau'i kuma babansa ne ya hana shi fa ajruhu ala Allah ladansa yana nan a wajen Allah zai yi wani taɗau'i babansa ya ce kada yi kuma ya yi wa mahaifinsa biyayya bai yi ɗin ba to ladansa yana nan a wajen Allah ya yi wa babansa biyayya kuma ladan da yake so ya samu ya samu an gane ko waccan magana ta farko ka koma cikin majmu'u fatawa wa rasail ibn usaymin na 20 shafi na 159 wannan kuma ka duba fatawar Sheikh Abdul Karim Al-Khudair shafi na 39 tsaramanci da to wa min al-ulama'i man dhahaba ila annahu yudi'uhuma fi tarki siyamin nafilati khassa amma a cikin malamai akwai wanda suka ya tafi akan cewa ɗa zai yi wa iyayensa biyayya ne kawai a cikin barin azumi na nafila kawai lima fihi minal mashakka saboda abin da ke cikin azumi na wahala amma in ba in ba azumi ba to duk abin da suka hana shi ba lalle ya bi umarnin su ba wasu malaman suna ganin abin da kawai za su umarce shi kuma dole ya haƙura shine azumin nafila saboda abin da ke tattare da yin hakan na wahala sun fahimci azumi yana wahal da shi kuma shi yana son yin azumi da haka zai ɗauki azumi suka ce kada ya ɗauka to wannan iyaye suna da wannan damar ƙalar imam ahmad fi gulamin ya som imam ahmad ya faɗa game da yaron da ya ɗauki azumi ɗa ya ɗauki azumi wa abuhu wa abawahu yan hayanihi an saum alhalin iyayensa kuma yan hayanihi an saumi ta sun hana shi yin azumin ta ɗauwa'i ma yi ujibuni an ya soma idan na hayahu la uhibbu an yanhayahu yani an tadawu kaji wata amsa ta Imam Ahmad da ne yana son yin azumin tadawi iyayensa kuma suna hana shi da aka tambayi Imam Ahmad yace to ni dai ba zai burge ni ba abun bai kayatar da ni ba bayan sun hana shi kuma yi azumin amma kuma ban so su kuma da suka hana shi yin azumin kaji wata amsa an gane ko bai burge ni ba in yayi tunda sun hana shi su kuma gaskiya ba su kyauta ba da suka hana shi a gane ko ya'ani at-tatawu yana nufin at-tatawu tadawi an gane ko wa qala fi rajulin yasumu yasumu at-tatawu fa sa'alahu abawahu aw ahaduhuma an yubdira Imam Ahmad ya faɗa game da mutumin da ya ɗauki azumin tadawi sai iyayensa ko ɗaya daga cikin iyayen suka ce masa ya karya azumin qal imam muhammad yace yurwa an ruwaito anil hasan daga hasan al-basri annahu qala hasan al-basri yace yuqdiru ya karya azumin walahu ajrul birri wa ajrus sawmi idza afdara ba dai lada yake so ba to yana da ladan biyayya da yayi kuma yana da ladan azumin sa in ya karya an gane ko wa qala yace idza amarahu abu abawahu alla yusalliya illal makatuba to anan kuma lokacin yayi to an ce lokaci yayi to bari mu tsaya anan insha Allah eh insha Allah sai mu tashi akan sa abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin matullah ce malam tambaya ta ita ce shin bai halatta baya halatta auren mace mara haihuwa kwata-kwata to annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin da muka karanta dai kaga yazo ya ga masa yace ba ta haihuwa kawai matsalar ya zama to ka san in ka san tana haihuwa in ka san ba ta haihuwa inda matsala ai kaga gane ma ba ta haihuwar shi ma wani abu ne wanda yake in ba zama aka yi ba ko tana da wani ko zama ta yi a wani gidan ta daɗe ba ta yi aure ba ya nuna ba ta haihuwa an gane sai dai in akwai gwaje-gwaje da aka yi an tabbatar likitoci sun tabbatar gane wanda ba ta haihuwa shi ma wani abu ne wanda yake yana da wahala in ba bincike aka yi aka tabbatar da cewa tana da larura ko tana da kwaya-kwayinta ba za su haihu ba da sauransu ina fata an gane amma dai babun kwadaitarwa ne gaskiya dan mutum ya auri wanda ba ta haihuwa ba za a ce ya yi laifi ba gaskiya an gane ko babi ne na kwadaitarwa da kuma gaya ma fikihun da yasa ainihin wato zaka abu nan kuma ka auri wanda ba ta haihuwa misali ka rayu tsawon rayuwa ka baka haihu ba ba wanda zai ce kayi abu na amma zaka dinga cizon dan yatsan rashin haihuwar kai gaba da za a zo za ga kai ma kana kwadayin yanda wani da wani suka haihu ina ma kai ba ka haihu ina fata an gane ko da yanzu baka yi baka kana ganin ka more wato aurenka baka baka baka ɗawainiyar yara ba da sauransu to akwai lokacin da za a gane tun da har annaba ba su haihu ba suka shiga damuwa suka yi ta roƙon Allah ta'ala ya ba su ‘ya'ya to ai kaga ‘ya'ya rahama ce ‘ya'ya ni'ima ne ‘ya'yan sanyin idanu ne shi yasa kuma sannan yawan kai kanka a ce ka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙuri'a banda taka ga ta ƴaƴanka duk masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk za su tashi a tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk suna cikin mutanen da suka zama mutanen kirki ahlus sunna manzon Allah ya alfahari da su da Allah kai ma baka kyauta kanka ba to kaga ya fuka biye wa rashin wahalhalu wahala kam rayuwar duniya tunda an zo ta ana cikin wahala Allah ya samu dace